rabi'u ne ko to bismillahir rahmanir rahim babi na hudu a cikin asalin lamarin sufaye ka sani cewa tsarin sufaye shine koyi da ma'abuta rumfar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min ashabi rasulillah daga sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a game da su wannan abin da aka samu za a bayar ne ko sadaka ana yin ta ga almajirai wanda aka dakatar da su ba su da aikin yi in ba taimakawa addinin Allah ba arba'i mi'ati rajulin sun kasance kamar mutum arba'miya amma abin da yake akwai wani lokacin sukan yi yawa wani lokacin su kankanta dan ba wai sun zauna sun zauna ba wani a cikin su yakan yi aure ya fita ya zama ba cikin ahlus sufati ba wani yakan kama wani abu da yake yi ba su da gidaddaje a madina wala a sha'iru ba su da jama'a ba sa komawa layar ji'una ba sa komawa izuwa wata noma layar ji'una akwai alkafa a tsakiya wala ila rar'in ko wata hantsa dabbobin da za a ce suna noma suna kiwo ba sa komawa wajen wani kasuwanci sun kasance aikinsu shine sukan yi itacen wuta tarihunan nawa su tara kwallon dabino da rana wanda suke siyarwa ga masu wanda za su hura wuta da shi dare ko na yi sai su mai da hankalinsu ga ibada wa ta'allumil qur'ani da tsayawa koyon qur'ani da karatun qur'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana taimakawa ahlus suffa din nan waya hussun nasa yana kwadaitar da mutane wasati bisa taimaka musu yakan zauna tare da su yakan ci abinci tare da su a game da ahlus suffati ne fadin ubangiji tabaraka ta'ala ya sauka kakkace zaka kori wannan da suke wa'annan da suke bauta ubangiji safa da yamma yuriduna wajha ba su da manufa illa samun yadda ta Allah tabaraka ta'ala ma alayka min hisabihim min shay ba wani abu na hisabin su dake kanka wa ma min hisabika alaihim min shay kai su kuma ba za a dora musu wani abu na hisabin ka fata durarhum balle ka ce za ka kore su buhari ya fidda hadisi daga abi huraira allah ƙara yadda a gare shi ya ce na ga mutum saba'in daga wanda suke mazauna rumfar masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallama babu wani mutum daga cikinsu a wanda yake alaihi rida'u da yake da mafi ma izaru alaihi rida'u da za a ce yayi mafi wanda zai rufe tun daga saman jikinsa har ƙasa imma izaru abinda yake tare da shi su ko dai zani ne wanda in sun daura ba zai kai haƙirjin su ba ko ya kai kirjin ba a kaiwa haka fada ko kuma mayafi ne da suka kulla shi a wuyansu a cikin mayafan nan akwai wanda yake kai rabin makyangama akan samu wanda yake kai idan sau sai shi wanda yake sanye da tufafin ya ringa haɗa shi da hannu ya ringa riƙe gaban don tsoron kada al'aurarsa ta bayyana kirmani kirmani ya ambata Allah ya ji kansa wato mai sharhin Buhari. Su fata cewa ma'abutarin fannan ta masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ne masu tsantsani na sahabbai. Almajirai ne suna tarowa zuwa masallacin manzan Allah alaihi salatu wassalam. wani wakacin wato suka yankusu na fi wakacin suna tawaya yankusu na ko yufkadu na fi wakacin akan raso su a cikinsu a wani wakaci biman ya mutu da wanda ya mutu ko wanda ya aure a cikinsu sai a ce sun kai ɗari amma sai a waye gari mutum uku hudu sun mutu a waye gari mutum biyar shida sun yi aure wayas daduna wayas daduna suna karuwa kuma biman ya kadumu alayhim da wanda yakan zo daga gare su suna sab'in sai ai bakin mutum biyar wanda dukkaninsu za su shiga cikin ahlus sufati din nan su sufaye hala ula'ika halinsu ya yi kama da halayen wannan sahabbai saboda zama wasu sufaye masu haɗuwa masu haɗa kansu masu abuta lillahi dan Allah ba dan wata bukata ba kuma abutar tasu a cikin lamarin Allah ne ka ashabi sufati ka ashabi sufati kamar ma abuta wannan rumfa ta masallacin manzo sura wardiyo a sura wardi ya faɗa a cikin littafin ulasatul awarif takaito littafin awariful ma'arif lamma ɗin lamma ta ƙaddama zamanin risala yayin zamanin manzanci zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam ya huce aka fara samun daɗewa wahayi ya yanke mustafawi haske irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɓuya a fahimta ta sassaɓa jahalatu wauta ta rinjaya duniya ta yi ado, hudda buha masu neman duniya suka yi yawa, sai aka samu wasu jama'a da suka ware kansu ya zamo ba abin da suka sa a gaba sai ayyuka na gari, da halaye maɗaukaka, da gaskiya a ƙudurin aniya, da tsantsani a duniya. uswatan bi ahli sufati sun yi haka dan su koyi da ma'abuta rumfannan ta masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna masu barin sabobba suna masu yanaka zuwa ubangijin da ke tafi da kowa salahal a'mali wannan sai ya haifa musu gyaruwar ayyuka da tsarkaka fahimtar su don samun karɓar ilimai. Sanin Allah shi ne babbar siffarsu, babbar siffarsu shi ne sanin Allah. Tsoron Allah shi'aru shi ne babban takensu, ibada bauta wa Allah hilyatum ita ce babban adansu, haƙi zuwa ƙarshen abin da shi surawar ya faɗa. Shawabul Abbas Suras ya faɗa, Allah ji kansa a kasidarsa wadda ake kira al-mabahisul asliya wanda yana daga manyan littattafai na tasawufi faqadatu sufi yara ne faqadatu sufi hum ahlus sufa fi zamanin rasul fa'arifu wasfa faqadatu sufi hum ahlus sufa qadatu sufiyati ahlus sufa ai baitin kansa ya kare ko to kanu ala tajridi amilina wa an siwar rahmani mu'ririna tahallaqu bi hulikin nabiy yad'una bil gadati wal ashi kad haraju lillahi amma iktasabu fa kullu sufin ilaihim yusabu idan fashanu alqawmi laysa muhdasa bal kana ahawa ahawa fa wajadnahu gusa ahawa da alif mai alhamza akai jagora wanda yake sufi babban wanda sufi ya sa a gaba yana koyi da su hum ahalus sufa su ne ma'abuta rumfar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasfa ka san wannan sufa ta su a sufaye da can sun kasance masu aiki bisa su tsiraita kansu daga duniya ba duniya ce ta dame su ba ba ta duniya suke ba sun kau da kai daga duk wani abu in ba Allah mai yawan jin kai ba suna kwaikwaita ne da ɗabi'u irin na annabi sallallahu alaihi wasallama suna bautawa Allah safiya da maraice sun fita a maktasabu daga abin da suka tara na duniya lillahi dan Allah duk wani sufi na hakika to yana dangana ne zuwa wa'annan dangantaka ta sufa ta na hakika ga wa'annan ne izal tunda lamarin haka ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara samun sufaye ko da yake a sannan ba a kira su sufayen ba daga bayan ne sunan yazo wanda abu da yawa ai an same shi zamanin manzon Allah amma ba a kira shi da wannan sunan mai zuruwayewar shi an faɗi ruwayar shi zamanin manzan Allah ko cewa wani hadisi Buhari ya rawaito shi a zamanin manzan Allah a an haifi Buharin ma ai ba a haife shi ba to haka ma sufaye kome nasu a iya cewa tun zamanin annabi akwai shi amma sunan ne sai daga baya aka ba su wannan sunan tun da yake haka ne lamarin mutanen nan sufaye muhudda ba fararre ba ne ba farar da shi aka yi ba bari da can abu ne wanda yake kore shar da kaga sufi kaga mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ko'ina fa wajadnahu gusa amma kuma a yanzu lamarin ya koma ciyawa ya koma wato yayin da yake ya gama bushewa sai rididdigewa yake fitar shafuhi bi ha'ula'i a ce wanda yake sufi yana koyi da wa'yannan ne wannan kaɗai ya isa ɗaukaka gare shi. Sura wardi ya ce, wanda yake kamanta da sufaye, bai zaɓi kamanta da su ba, ba wani daban ba daga ƙungiyoyi, dan yana son su dan yana sai ko dan illa li mahabbatihi iyahu akwai illa a wajen illa li mahabbatihi iyahu sai ko dan yana son su san da yake musu ne yasa yake kwadayin a ce an kira shi ko ya kama da su shi duk da cewa ya takaita daga a ce ya iya tsayawa da abin da wa'ancan suke kansa zai zamo dai duk da haka tare da su limauri iradati domin manufarsa a ce ya yi kamar su ɗin da soyayyar da yake musu tunda ko manufarsa a ce ya yi kamar su ai za a tuskar da shi a wa mahabbatu tashabbuha da yake son ya kama da su tashabbuha din maf'uli ne na mahabbatu wanda yake masdari masdari ne aka rafa ga fa'ilinsa sai ya cika da maf'uli wa mahabbatu tashabbuha bihim sanda yake a ce ya yi kama da su haka ɗin baya samuwa ruhi sai ko don cewa ransa ta faɗaka ta nabba lahu a ruwahu sufiya ga abin da rawukan sufaye ta faɗaka gare shi domin sallamarin Allah bijazibin ruhu yana kasancewa da mai jawowa daga rai sai dai shi mutashabbiha wanda yake kwaikwaita sufayen amma shi bai riga ya gama zamowa sufin ba mahabusu zai zamo abin tsarewa bizulmatin nafsi daga duhun da ke tare da ransa shi ko wanda yake sufi ta hallasa min zalik ya riga ya kubuta daga wannan yana daga kamanta da sufaye barin tufafi na fada mutum ya bar sa tufafi na fada sai dai in za a sa ne da wata manufa kyakkyawa da neman tsantsani a duniya da ƙin mujalasatil aganiya zama da mawadata wa hubbul da san wanda suke almajirai a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da Aisha in arattil luhu qabi in kina so ki rusku da ni wa mujalasatal aganiya ita haziri ne ina hana ki zaɗa zama da mawadata, iya kumul iya a awwal iya in sifka zatta haziru duna iya, yadda Ibn Wardi yake faɗa ko? Bala tanza'i so ba, ba ke ba cewa ba za ki sa tufafi ba, tarƙayi sai kin ɗinke shi, sai ya yi mahokin ɗinke shi, amma tufafi ya zamo ki sa kwana ɗaya biyu ki ce ai ya ma zamo tsoho ba za ki sake wani tokakki wannan. An ce da Salvador Farisi, talbasul jadida minas siyali, me yasa ba ka sa sabon tufafi? Sai Salmanul Farisi ya ce, Wanda yake bawa me ya haɗa shi da sa tufafi kyakkyawa, fai za'u utika idan aka ‘yanta shi, to ai yana da tufafi wajen Allah la tabla abadan tufafin da bai tsofewa har abada a wannan bayani ya ƙare annabi sallallahu alaihi wasallama ya libasu ma waje da minas siyabi ya kasance yana sa abin da ya samu daga tufafi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah aganiya aganiya wa mujalasatal aganiya aganiya na wadata to akwai mai tambaya ko wai shin mai ishiriniya ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa kwarai kuwa ai yayi haji an ce ma a makka ya fara fada ishiriniya a makka ya fara bayyana ishiriniyar gaba daya to wato me fassara littafi da Hausa al-iziyya iziya ana nufin ko dai littafin da wanda ya karanta shi fahimce shi ya aiki da shi zai samu ɗaukaka ko kuma sunan wajen da ya ne wato suwai katul izi wanda waje ne sananne a alkahira a kairo to ta yi don ya yi littafin ne a wajen ya sa masa iziya to alhamdulillah na tambaya ce? eh eh a ai suna da dama gaskiya ko a yau ina jin an faɗi kamar biyu mafi yawa ruwayoyin buhari da imam malik ya fi zuwa daga abdullahi ne yusufa abdullahi ne yusufa shine babban almajirin imamu malik wanda yake malamin buhari yauwa shi ne babban almajiri amma bayan nan ya yi ruwaya daga wasu daga almajiran imamu malik ɗin wanda ma da allah za su haura goma ya yi ruwaya daga wasu almajiran imamu malik ɗin wanda yake tsin an tsaya bibiyar su ma ba mamaki za su iya haura goma to alhamdulillah ina zaton rana ito ta yi wannan zaman ba za a samu yi ba saboda me saboda la'alla ran nan ne a shura ko tun da yau uku ga wata ko rana ita yau ya zamo goma ga wata kenan shi yasa na ganin zaman sai mu bari sai juma'a ta gaba kenan wadda ita ma ban sani ba akwai wani taro da aka shirya juma'a ta gaba waccan kenan ran sha bakwai ga wata a masallacin wato su malam abba ko an ce kamar an ce za a yi zikirin juma'a to ban sani ba sun sauya baran nan ba ce za a sanar da jama'a amma dai shi na rana ita za a je saboda za a yi azumin ashura galibin an sha ruwa kuma a ce a sannan za a ci gaba da karatu da ɗan nauyi kaɗan ko Allah ya taimaka mana Allah ya mana jagora a dukkan lamurra alhamdulillah makaranta fatiha ɗaya salatul fatiha uku